بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله عقيدة أصحاب الحديث أو الرسالة في اعتقاد أصحاب الحديث والأئمة نا أبو عثمان الصابوني رحمه الله أبو عثمان الصابوني ya rasu ne 449 rahmatullahi alai darasi na bakwai insha Allah za mu tashi mas'alatu nuzulillahi ta'ala wa maji'ihi wa itiyanihi mas'ala ta sauka ta Allah da zubansa da kuma zuwa da Allah zai ji ranar kiyama wannan shine karatunmu insha Allah a wannan gaba a cikin darasi bakwai nuzulullahi ta'ala wa maji'ihi wa itiyani za ga abubuwan suna da bambanci bi ikhtilafi an-nusakh malam ya ce wa yuthbitu ashabul hadithi nuzular rabbi kulla lailatin ila sama'id dunya ahlus sunna suna tabbatar da sabkowar Allah kowane dare zuwa saman duniya yanzil nuzulan haƙiƙiyan iliku bi jalalihi min gina tashbihin ba tare da an kamanta ba lahu bi nuzul makhluqin irin saukar halittu a ce irin saukar Allah irin saukar wabi wabi duni kaifin ko yanzil kamar da muke a cikin lamiya wala tamthil ko kuma kamassala laysa kamithlihi shay wala takyif ko ka ce ga yadda Allah yake sauka a ahlus sunna ya suke yi bal yuthbituna ma athbatahu rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama suna tabbatar da abin da annabi ya tabbatar da shi da haka nu'minu bin nuzul walakinna la na'rifu kayfiyatahu la na'rifu kayfiyatan nuzul la na'rifu kayfa yanzil kayfiya wannan ba hurumin mu bane lakinna nu'minu bihi تماما وينتهون فيه إليه آه ويمرون الخبر الصحيح الواردة بذكره على ظاهره malam ya ce suna tabbatar da shi suna hannuwa ga abin da aka hana su suna tsayawa inda aka tsayar da su sannan kuma suna gudanar da hadifi ingantacce wanda ya zo da ambatar haka suna gudanar da shi ala zahiri wa yakiluna ilmahu ila Allah suna mayar da ilimin ne zuwa ga Allah wa kadhalika yuthbituna ma anzalahu Allah azza ismuhu sannan kuma suna tabbatar da abinda Allah ya saukar fi kitabi a littafin sa min dhikril maji akan Allah zai zo ko almaji wal ityan almazkurain wanda aka ambata fi qawlihi hal yanzuruna illa an ta'tiyahu ayyatiyahumullahu Allah zai zo al ityan في زلل من الغمام والملائكة وقوله عز اسمه وجاء ربك أقو بجدن كزيزو وجاء ربك والملك هاجاتي مجيئه وجاء ربك وإتيانه أن يأتيهم الله الله زيزو مصر مالن يتي قرأت في رسالتي الشيخ أبي بكر الإسماعيلي إلى أهل جيلان نا كرنتا أتكر رسالة الشيخ abubakar al-ismaili a zuwa ga ahalu jilan ya ce inna Allah subhanahu yanzilu ila sama'id duniya Allah yana sauka ga saman duniya alama sahabihi al-khabar akan abinda hadifi ya inganta anan rasuli sallallahu alaihi wasallama daga manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama wa qad qala Allah azza wa jalla Allah ya ce hal yanzuruna illa ayyatihumullahu fi zulalin min al-gamami wal mala'ika وقال كما يأتي وجاء ربك والملك صفا صفا ونؤمن بذلك كله malam yace muna imani da wannan gaba daya alama ja'a alama ja'a ga abin da yazo bila kaif ba tare da kaifiya ba ba tare da kaifiya ba ga yanda yake sauka falau sha'a subhanahu da ce Allah ya so ayyu bayyana lana da Allah ya so ya bayyana mana kaifa zalika ta yaya yake sauka to fa'ala da kau Allah yayi haka amma fantahaina ila ma fantahaina ila ma ahkamahu yi muka hannu muka tsaya ga abinda shine abinda ya hukunta shine abinda ya tabbatar shine abinda ya faɗa wa kafafna anil ladhi yatashabahu muka kame ga abinda yake da rudani abinda zai iya kawo wani tasgaro id kunna domin mu kad umirna bihi fi qawlihi an umarci mana shi a cikin zancen shi wallazi anzala alaykal kitaba minhu ayatun muhkamatun hunna ummul kitabi wa ukharu mutashabihat fa ammal ladina fi qulubihim zaygun fa yattabi'una ma tashabaha minhu bitiwa alfitnati wa bitiwa ta'wili wa ma ya'lamu ta'wilahu illa Allah والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب مالين يتي أخبرنا أبو بكر ابن زكريا الشيباني سمعت أبا حامد ابن الشرقي يقول يتي ناجي أبو حامد ابن الشرقي يناتشيوا سمعت حمدان السلمية وأبا داود الخفاف يقولان yace naji Hamdan As-Sulami da Abu Dawud Al-Khaffaf suna cewa sami'na Ishaqa ibn Ibrahim Al-Hanbali mun ji Ishaq ibn Ibrahim ibn Rahuya kenan Al-Hanbali yana cewa ya kulu qala lil amir Abdullah ibn Tahir Al-Amir shugaba Abdullah dan Tahir yace mini ya aba yaqo ya kai Abu Yaqub هذا الحديث الذي ترويه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا كل ليلة إلى السماء الدنيا Ubangijinmu yana sauka a kowane dare zuwa saman duniya, wannan hadithin kaifa yanzu to ya yake sauka, ƙala ke ƙultu a azzallahu al'amir, irin abin nan ne na Allah taimaki shugaba. La yi ƙalu li'amnin rabbi, ba a ce wa lamarin Ubangiji kai fataya, ai ba a wannan gaba ɗaya. Inna ma yanzilu bila kaifin Allah ya sauka yake ba tare da an ce ga yanda yake sauka ba. Wannan sahihi ne, albahaki ya fitar da shi da isnadi na daban ingantacce daga shi Ishaq ibn Rahuya. Sahihi ne, da haka albahaki ya fitar da shi bi isnadin akhar ba wannan ba amma. Bi isnadin akhar daga shi Ishaq ibn Ibrahim ابن راهوية الحنولي مالنجي قال حدثنا أبو يعقوب إسحاق ابن إبراهيم العدل قال حدثنا محبوب ابن عبد الرحمن القاضي قال حدثني جدي أبو بكر محمد ابن أحمد ابن محبوب قال حدثنا أحمد ابن حموي حموية قال حدثني عبد الرحمن الأتكي قال حدثنا محمد ابن سلام قال سألت عبد الله بن المبارك جنات بي عبد الله بن مبارك عن نزوله ليلة النصف من شعبان أكن سوكر الله درينا سكير شعبان قال فقال عبد الله لا يجي مشي المبارك يا ضعيف يا كي ونميروني في كل ليلة ينزل a kowane dare yake sauka ba wai annismin shi a kai bari fi kulli lailatin yanzil wa qul yanzil jabbaru fi kulli lailatin bila kaifa jalla al-wahid mutamaddahu ma faqala lahu yace mashi faqala lahu rajul yace mashi ya aba abdurrahman kaifa yanzil to ta yake sauka alaysa yakhlu dhalika al-makanu minhu to yanzu in ya sai ya barci inda yake ba kowa faƙala abdullahi abdullahi ya ce yin zilu kaifa ya sha yana saukowa yadda ya so inda ya kita ma kake sauko wa fi riwayatin ukhra li hadhihi al-hikaya a wata riwaya ta daban game da wannan hikayar anna abdullahi ibn al-mubarak qala lirajul shi ma wani yayi idza ja'aka al-hadithu ar rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallama fakhda'la idan hadithi ya zo maka daga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama to ka rankwafa mashi ka sallama mu wannan hadithi yace sami'tu al-hakima aba abdullahi al-hafiz yaqul naji al-hakim abu abdullahi al-hafiz yana cewa sami'tu aba zakariya naji baban zakariya shine yahya ibn muhammad al-ambari yahya dan muhammad al-ambari yana cewa sami'tu ibrahima ibn abi talib naji ibrahim dan abu talib yana cewa sami'tu ahmada ibn sa'id ibn ibrahim ibn ibrahim aba abdullahi ar-ribati yaqulu hadartu majlisal amiri abdullahi ibn tahir ke na halarci majalisin shugaba abdullahi dan tahir za ta yi wata rana wahabar ishaqu ibn ibrahim yani ibn rahuya ce ya dafin dai ishaq ibn ibrahim ibn rahuya wanda da sosa 238 rahimahullah fasu ila an hadithin nuzul sai aka tambaye shi game da hadithi na an nuzul aka ce mashi asahi asahihun huwa shin wai hadisi ne ingantacce ko kuwa lamarin yake ƙala ya ce na'am ƙwarai da gaske faƙala lahu ba'adu quwwadi abdullah ɗaya daga cikin fadawa na abdullahi sai ya ce ya aba yaqub atazumu annallaha yanzilu kulla laila shin yanzu kana riya cewar yana sauka a kowane dare ƙala ya ce na'am i ƙala ya ce kaifa yanzu to ya yake sauka faƙal lahu ishaq sai ishaq ya ce athbithu fawqa ka tabbatar da cewar Allah a sama yake hatta asifa lakan nuzul eh har a sufanta maka to yanda yake sabkowa da eh ka fara tabbatarwa a sama yake in ka tabbatar a sama yake to yanzu asifu lakan nuzul zan sufanta maka inda yake sabkowa da in ka da a sama yake to tunda a sama yake to za a gafa kuma ga handa yake sabkowa amma yanzu ka tabbatar da a saman yake da yanzu faƙalar rajul ya ce asbattuhu fawq ina tabbatar da cewar a saman yake faƙala ishaq sai ishaq ya ce mashi qala Allahu azza wa jalla Allah ya ce wa jaa rabbuka wal malaku saffan saffa ya ce a'a faƙala amiru abdullah sai amiru ya ce ya baya ko hada yawmul yawmul qiyama wannan ai ba nan bane ai kiyama ne wa jaa rabbuka waje a rabbuka wal malaku saffan saffa wannan ai ba anan bane wannan a kiyama ne fa qala ishaq ishaq yace a'azza Allahu al-amir Allah ya taimaki shugaba wa man yaji yawmal qiyamati may yamna'uhu al-yawm wanda zai zura ni tashin kiyama to me za a shi zuwa a yau sanin wannan sahihi ne sahihi ne isnadin wannan insha Allah in ka duba Sheikh Al-Albani a cikin muktasar na al-ulu malam yace wa khabaru nuzulir rabbi kulla laylatin ila samai dunya khabarun muttafaqun ala sihhati hadithin da yake tabbatar da Allah yana sauka a kowane dare ina sauka ga sama ta duniya yace ina mai neman bukata ina mai neman kaza ina mai neman kaza ina mai neman kaza to wannan hadisi malam ya ce khabarun ne muttafaqun ala sihhati hadisi ne da an hada kan ingancin shi muharrajun ne fi sahihain ina nan an fitar da shi a cikin sahihain bukhari da muslim min dariqi malik ibn anas akwai ta hanyar malik dan anas an zuhuri daga zuhuri an al-agar wa abi salamata an abi hurairah قال أخبرنا أبو علي زاهر بن أحمد قال حدثنا أبو إسحاق إبراهيم بن عبد الصمد قال حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك حا قال حدثنا أبو بكر بن زكريا قال حدثنا أبو حاتم مكي بن عبدان قال حدثنا محمد بن يحيى قال ومما قرأت على ابن نافع وحدثني مطرف عن مالك حا وحدثنا أبو بكر ابن زكريا قال أخبرنا أبو القاسم عبيد الله ابن إبراهيم ابن بالوية قال حدثنا يحيى بن محمد قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن ابن شهاب الزهري عن أبي عبد الله الأجر وأبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال yanzilu rabbuna tabaraka wa ta'ala fi kulli lailatin ila sama'i dunya ubangijinmu yana sauka a kowane dare zuwa sama ta duniya hina ya baqa thuluthul layl akhir lokacin da ɗaya bisa ukun ƙarshe saura wani ba firi na ƙarshe fa yaqulu sai ce may yad'uni fa astajiba lah wa zai roƙi ni zai amsa mashi ya ƙulu ala mustaghfirin yalqawa fil amstawnihi khair wa rizqan fayumnahu wa may yas'aluni fa wadiya wa zai roƙi ni ya tambaye ni sai in bashi wa man yastaghfiruni wa zai nemi gafara ta fa aghfira la sai in gafarta mashi wannan hadisi ne sahihi Imam Bukhari ya fitar da shi da Muslim ba ma balifi ka karanta takhrijin hadisin da hanyoyin shi da ruwayat dan a cikin Imamul Ghalil fi takhrij hadithi Manaris Sabil na'am malam yace wali hadal hadithi turuqun ila Abi Huraira wannan hadisi na da hanyoyi zuwa ga Abu Huraira wa rahul Auza'i an Yahya ibn Abi Kafir an Abi Salamata an Abi Hurairata kaji wannan ha wa rawahu Yazid ibn Harun wa gairuhu min al-a'imma a kun san waye a cikin sharafu asal hadith ko Yazid ibn Harun mun karanta aqwan nahi sosai ana an Muhammad ibn Amr an Abi Salamata an Abi Huraira wa Malik an Zuhri an al-A'raj an Abi Huraira wanda ibn abdulwar ya amutun a cikin at-tamhid tunda kuma ya mangano akan ta wa malik an zuhuri an sa'id ibn al-musayyab an abi hurairata wa ubaidullah ibn umar an sa'id ibn abi ishaq al-maqburi an abi huraira wa abdul a'la ibn abi musawir wa bashir ibn sulaiman an abi hazim an abi huraira kaji roƙar abi huraira warwiya hadal khabar min gairi dariqi abi huraira kuma an rawaito hadisin ta hanyar da ba ta abu huraira ba warawahu nafi ibn jubair ibn mut'im an abihi wa musa ibn uqba an ishaq ibn yahya an ubada ibn samit wa abdurrahman ibn ka'ab ibn malikin an jabir ibn abdullah wannan hanyar da'ifiya ce karanta addara kutumi a cikin kitab an-nuzul abdurrahman ibn ka'ab ibn malik an jabir ibn abdullah wa ubaidullah ibn abi rafi an ali ibn abi talib wa sharik an abi ishaq an abi al-ahwas an abdullah ibn mas'ud ta ma wannan hanyar da matsala wa muhammad ibn ka'ab ta ma wannan da matsala an fudala ibn ubaidin an abi darda wa abu zubair an jabir wannan ma da'ifi ya ce abu zubair mudallisi ne kuma ya yi ana ga jabir to za ga ku tattaunawa sosai game da an'anar abu zubair an jabir wa sa'id ibn jubair an ibn abbas wa ummul mu'minina aisha wa ummi salama radiyallahu anhuma malin ya ce wannan kulluhum gaba ɗayansu عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال النبي يأتي ينزل الله كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الأخير فيقول من يسألني فأعطيه ومن يدعوني فأستجيب له ومن يستغفرني فأغفر له فبذلك كانوا da haka sai kasance yufaddiluna salata akhiril laili ala awwali da haka ma suke gabatar da sallah a ƙarshen dare akan farkon dare to wannan insha Allah shi ma dai sahihi ne duk da da wannan tamamin ibnu Majah da Ahmad sun fitar shi ta hanyar Ibrahim ibnu Sa'ad daga ibn shahab daga lagar abu salama ibn abdurrahman an abi huraira ko kuma dai ga hanyoyin dai zaka same su a cikin irwaul ghalil fi takhrij hadithi manar sabil wa fi riwayati yazid ibn harun an muhammad ibn amr an abi salama an abi hurairata haka riwayati yazid ibn harun an muhammad ibn amr an abi salama an abi huraira wa fi riwayati al-auza'i an yahya ibn abi kathir an abi salama عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا مضى نصف الليل أو ثلثاه لا يبس أكو ينزل الله تبارك وتعالى إلى السماء سماء الدنيا fa yaqulu hal min sa'ilin fa yu'ta akwai mai tambaya a bashi hal min da'in akwai mai addu'a fa yustajaba lah a bashi amsa hal min mustaghfirin akwai mai neman gafara fa yughfara lah a gafarta mashi hatta yanfajir as-subh har alfijir ya fito kenan wannan ma sahihi ne ma muslim ya fitar da shi sai mu tashi wa fi riwayati sa'id ibnu marjana insha Allah subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullah